عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين تركوا دوة سفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha bakwai ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da yi mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan risala yau darasi na goma sha shida ko na ko sha biyar sha shida ne ko فاستغفروا الله أيها المسلمون امتثالا لقوله sannan bayan hakanan kuma shi dai mai wasiya yana tsara yin wasiya da cewa ya ku musulmai ku yawaita neman gafara Allah tabaraka wa ta'ala wannan babban ginshiki ne istighfarin nan yana da gayatu ahammiya kullum mutum ya ga yayi karanci mutum ya dari tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce yakan yi istighfarin nan so dari a rana to kuma shi an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkirta to mu ba saboda haka mu yawaita wannan istighfari yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi ay fil yawmi mi'ata marra annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakan roki Allah gafara kuma ya tuba zuwa ga Allah a yini so dari to ashe mu ko sai mu ma inda za mu ya dubu ma kai ba iyaka ma kawai mu daina ma kirgawa saboda zunuban ne ya kamata mutum ma ya rika lissahawa ba wai su yi farin ba na amala buka na na yi mutu dai mutu to cewa ya ruwaito cewa ibn taymiya in ya samu wata mushkila ko wata matsala ta shige masa yakan yi istighfari so dubu to har da ƙari ma wani lokaci ma har sai ya turmuza fuskar shi a ƙasa ma ya tukna ta ilimi dama ba mushkilan tuwo ba ina gaskiya kuma gara da kara wadi kada wani ya ce mushkilan tuwo ba mushkilan mas'ala ta ilimi ya zo ga wata mas'ala bai gane ba ya ce to ai an ce fattaqullah wa yuallimukum Allah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku na akwai abin da bai yi ba ce yasa bai gane mas'alar ba to zai yi dai istighfari so dubu sannan karshe don ga fuskaci akan kasa yana kuka kayi wannan su sai suka gane ilimin ma ga fa'ida shi mun ko yanzu ma mutum ya yadda ma wai ya je ma a koya mai ba bai yadda ba sai dai neman kuɗi mutane mutum har zai bar garin sai tafi wani garin saboda neman kuɗi amma wajen ilimi kullum zai ta sa rana to wannan wanda ke sa rana ma wanda ya yadda ma ana yi a shine ma ya yadda ma zai yi nan gaba wata kila abin da yasa aka ce a istighfarin nan saboda istighfari shine mawarwaran kowace matsala in dai mutum yana istighfari kowace matsala ce mun sha maganar na hasan basari rikicin mutanensa wannan yazo ya tambaye shi ce kaza ke damun sa sai ce istaghfirullah sai ka nemi Allah gafara wannan yazo ce kaza ne matsala ce ce istaghfirullah har dai mutane suka ga to wai matsalan nan ta kowa ma istighfari zai yi kowa duk matsala suka ce ya imam kowa ya zo da matsaloli suka ce ya je istighfari ya ce to ai haka annabi ya nuna mana annabi nuhu alaihi salatu wassalam da duk rikici ya rikice wa mutanensa da koma yana ba su shawara wa qultu astaghfiru rabbakum na ce masa ku nemi gafara ubangijin ku tabaraka wa ta'ala innahu kana ghaffara shi mai yawan gafara ne ku nemi gafararsa mai yawan gafara ne idan kuka nemi gafaran nan yursilis sama alaikum midrara to zai sakan maku sama ta dinga zubo maku ruwa wani bayan wani ruwa shatata ruwa zai dinga zuwa wa in jidkum bi amwalin wa bani sannan kuma Allah zai ƙara haɓaka maku ya ƙaro maku wajen dukiyarku ya ƙara maku wa banina da yaya ba duk matsalan su lokacin ba ya duki ga ba ruwa ga ba haihuwa ga yaya na ta mutuwa wa yaj'al lakum jannatin sannan kuma zai sanya muku gonaki gonakin ku za su koma lafiya lau wa yaj'al lakum anhara sannan ya sanya muku rafunan da za ku rika ban ruwa ga ruwa ya zo ta sama a cika waɗannan shuka kuma kuna ban ruwa kuna noman rani kuma ga ruwa ta ko'ina zai shiga cikin gonakanku malakum la tarjuna lillahi wa qara ai malakum la tarjuna wa qaran ai lillah ni yasa ba kwa neman ku samu natsuwa ga Allah in kuka je kuka koma wurin Allah daga nan za ku samu natsuwa duk wanda ya nesa da Allah ya shiga uku idan mutum ya samu ya zo kusa da Allah ko bai rasa komi ba wanda kauye ya yi nesa da Allah to ba abin da ya samu ya rasa komi kuma ya yi rasasa domin kusanta ka zuwa ga Allah shi zai sa nan duniyan ma ta kyau kuma lahiran ma ta kyau saboda haka idan kau aka yi nisa to shi kenan ina fata an gane saboda haka was'aluhu subhanahu da'iman saboda haka ku roki Allah tabaraka wa ta'ala mai tsarki a koda yaushe ku roke shi ar-rahma wal maghfira war ridwan ku nemi Allah ya maku wannan shine babbar kyauta ba samun wani abu na duniya ba shi wannan nan ake bare shi nan aka zo aka samai kuma nan ake bare shi shine abun mamaki mutum ya zo duniyan nan bai da komi sannan kuma haka zai koma bai rike komi ba yadda aka zo haka za a koma kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina sannan yace inna kunna fa'ilu saboda haka dole ne fa'ifa'i ko wadana wannan kama bada'na awwala khalqin nu'idu yanda muka yi halitta tun farko haka zamu maida ta kowa nan ya zo duniya huntu haka zai koma wurin Allah huntu wannan alkawari ne Allah ya ce mun riga mun yi alkawarin nan kuma inna kunna fa'ili masu aiki in muka ce za mu yi to za a yi ba matsala ba wani magana lokaci ne kawai bai yi ba الأمر بين الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذن يسوء الأمر يكسن شكو يجي كسن شيء شكي نم مغنى تاكاري سوداك كنيميش رحمة والمغفرة والرضوان وهو السميع المجيب Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake mai ji ne kuma mai karba idan kuka roƙai yana ji sannan kuma yayi alkawari zai karba wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun dan haka arokai shi yace arokai saboda haka wannan shine wa huwa al-qa'il Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai cewa fi mahkamit tanzil yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku tabaraka wa ta'ala yace ku roke ni ni kuma zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke jin girman kai ko suke yin girman kai wajen bauta Allah kun ga kenan sai yasa ake cewa addu'a ibada addu'a ibada ce saboda haka roƙon nan ibada ne waɗanda suke girman kai su ki roƙon Allah tabaraka wa ta'ala su ku yadkhuluna jahannama ay dakhirin za su shiga cikin wutar jahannama suna wulakantattu waɗanda ake a kaskantattu ba yadda za a yi mutum daga kai a tun kuɗa shi ciki yana wulakantacce ya fito fa'alna khatayana wasatruk wasatruka mubsalun ai musbalun a kai ko fa'alna khatayana wasatruka musbalun وليس لشيء أن تساتره كشف إذا نحن لم نخطئ أي وتعفو تكرما فمن غيرنا يعفو ومن غيرك يعفو سكتي فعلنا خطايانا mu dai muna nan mun aikata zunubai ba iyaka buhu buhu ai wasatruka musbalun amma rufin asirinka kuma labulen rufa asiri ka saki labule na rufa asiri an boye mu bayan labule ga ba daidai ba sannan an sa labule an tare mu kada wasu ma su san mun yi sirri tsakanin Allah da bawa ya fi sirrin da ke tsakanin mutum da mahaifansa ku duba dai mutum abin da ya yi a kuruciya amma idan ya zo zama babban mutum gwamna ne ko ma shugaban ƙasa ne ko ko ayo ƙasa ciyaman ne ko kansula ne za ka ji abokan shi sun zo mai murna suna cewa wane tare muka taso dama tun yana matashi tun yana yaro shi mutumin kirki ne an kuma man san ƙarya ne wani san da yake matashi tantiri ne na mara kunya ne daga baya ne da ya hankali ya shiru amma kun taba jin maman wanda ta fito ta ce ƙarya ne ku ne ba ku san shi ba ta tona barista ko wataƙila kai ka mu shekaru ka taba gani inda aka zo ana irin wannan ya kai matsayi kawai maman shi ko baban shi bayan baban ya san wani sai da baban ya dinga kulle shi a ɗaki yana jijji masa sannan Allah ya sa ya bi hanya amma wata rana an zo ana wani abokinsa ya san shi daga sai ya ce wani tare muka taso tun da ya taso mutumin kirki ne ga kyauta ga alkawari ga wane haka ne amma baban ya taba fitowa ya shiga gidan rediyo ya ce ƙarya ne ku ne ba ku san shi ba to in iyaye ma sun rufe wannan asirin mahalicci mahalicin mu ba min babu aula ya rufa mana asiri da mun bi shi na taba gaya muku nan wata rana wani mutum wani bawan Allah yace ya zo zai wuce zai je masallaci sai ga wani yaro ya yi mamansa laifi ta mammare ta fito da shi ma waje har ta jawo ta tura shi kofa kawai ta rufe kofa ta koma cikin gida ya tafi masallaci na ta tunani ya ce ka amma ba kyauta ba yaro yanzu gashi kawai maman shi ta haifi shi ha da ya dawo kawai sai ya ga kuma Allah da ikonsa daidai sadda ya zo wurin kuma maman nan ta bude kofa ta jawo shi tana tafa mai kai tana tafa mai kai ta ja ta ciki da shi ya ga yaron ya fara bacci ya ga ya yi bacci a jikin kofa ya jingina jikin kofa ya fara bacci sai ga maman ta zo ta bude kofa ta ganshi bakin kofa ya fara bacci ta kama shi ah ta mummutsa mai kai tana motsa mai kai ta ja abun ta cikin gida ta koma ta rufe sai fashe da kuka saboda su suna ganin wa'azi ibra da ya kalli wannan ya ce oh kaga yaron nan da ya liƙe kofar ɗakin maman bai kushi ya tafi shi ba ya zauna bakin kofar yana kuka habbaci ya ɗauke shi sai gashi ita maman da kanta ta zo ta yi masa abuwa har ta ja shi cikin ɗaki tana dafa mai kai ya ce yanzu da za mu liƙe a kofar Allah da ba mun gama samun rahama ba da za mu liƙe ma Allah duk masifar da muke ciki a ce da za mu dunguma gaba ɗaya mu koma wurin Allah mai kuka na yi mai tunani na yi mai ibada sadaka kowane mutum yana yi wallahi da mun samu mafita duk wannan masifin da kuke gani wai mutane su zo su bin titi suna zanga-zanga ko suna wani abu duk wannan ba shi bane in ba koma ma Allah aka yi ba cikin zanga-zanga za a ɓaro abin da ya fi na dama muni domin shugaba yana da shugabanci ga kuna yawo kuna zanga-zanga mai kuke nufi ai kuna nufin ku shugaba biyu ne ko dai ku korai ko kuna so ku sa wani dole kawai da ya tashi daga nan wurin ya ya fito da wata hanyar ce magani ko dai maganin zanga-zangan nan da arziki da lumana ko ku yi maganin ta da karfin cin to karfin mulkin sa ba shugaban da ke son ai mai zanga-zanga kuma in an yi yayi ta kokarin ya kwantar da ita cikin ruwan sanyi ba a yi ba da karshe da karfi zai kwantar da ita domin abin da ake yake nunawa wannan ana nuna mai za a yi mai tawaye ne ko dai shi ya ga tawaye ya yawa ya ce ya kasa da kai shi ko kuma aitai ha a ce ya kasa yanzu a nada wani a ce a fige shi ko baka bane to zai yadda yana gani ba zai yadda ba na ban ji ba to ina ba zai yadda ina zai yadda ba zai ba zai ba hanya ba ce ta samun mafita kawai dai bayar da za ka yi da mutane ne kawai amma ba ita ce hanya ba idan abin ya zafi kowane ne in yayi shuru ya kyale aka ci gaba da yi ana ta yi ana ta yi zai dauki mataki ne ko ba ka bane ba ta dinne ba sani ba ko su ma masu mulkin za su ba sa so ai a bari din mutum ne ma ya shuru ma har sai abin ya wuce wuri bai dau mataki ba ana ta ne zanga zanga yana kallo ita kallo har sai abin yana tun ana lokal gwamnati ɗaya ta koma goma ko ta koma ashirin yana zanne bai motsa ba ba sa so haka sai dau mataki ne abin da za a zai fahimta ana nuna ya kasa ana so ya bi kujere ko da arziki ko da siya to ba kwa zai hakura ba kuma amma koma zuwa ga Allah ai ta du'a'i kowa ya ji ya sadi mutum shi yafi kowa sanin kanshi wannan ka san ni na san kaina kai ka san kanka abinda muke ba daidai ba mu bari mu koma zuwa ga Allah mai ta roƙo Allah mafita shi Allah in zai bada wani abu zai hana ko zai bada ba sai ai shawara da wani ba bai yiwuwa ya yi kuma wani ya tambaye ya ce me yasa kai ko ko bai yi ba wani ya tambaye ya ce me yasa ba kai ba la yasalu an amrihi ko me yasalu ba wanda ya sai tambayi Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka in ya ga dama zai yi in bai ga dama ba wanda zai sa shi ba a sa shi ba a hana shi tabaraka wa ta'ala saboda haka idan nahnu yake cewa laisa wa laisa li shay'in an tasatiruhu kashfu duk abin da ka rufe shi ya Allah ka lullube shi to ba wanda zai budo shi in Allah ya rufa ma asiri asirin nan ya rufu in ko ya tona ma asiri duk duniyar nan ba wanda ya sai rufa ma asiri cikin nan magana ta lalace idan nahnu lam nukhti wa ta'fu takarruman idan mu ba mai kuskure ba kai kuma kana yafe mana da karamcin ka kana mana karamci kana kau da kai ka san mun yi ba daidai ba amma ka kau da kai ka kyale mu in mu ba mai zunubi ba kai kuma ba kai mana afuwa ba fa man ghairuna yahfu to wane ne wanda ba mu ba zai kuskure irin namu ba mai kuskure kamar dan adam mu ne yan adam an halitta mu tabi'a ta sai mun yi kuskure wa man ghairuka ya'fu to kuma in ba kai ba wane ne mai afuwa ba mai afuwa kuma sai Allah ba mai afuwa ma irin ta Allah tunda za ka yi mai laifi ya yafe ma kuma ma ya daga ma matsayi sai yasa ka diba cikin tariqul hijratain aka ce ba inda iblis yake ƙara jin haushi irin ya sa ka kaza ne kuma sannan Allah ya taimake kai kuma ka tuba domin idan ka tuba sai ka samu matsayin da ya wuce wanda kake da kafin zunubin ya to sai kai tuba saboda wani in baka shi yasa ake cewa shi cewa yayi ko zunubi da ake bari mu wani lokaci a kyale mu yi zunubin hikima ce ta Allah tabaraka ta'ala saboda wani karshen ta bai taba yin kuka ba sai radda yayi zunubi ya gano yayi ba daidai ba sai fashe da kuka yace Allah na zalunci kaina na zalunci ya fashe da kuka ya ta kuka to in Allah ya anshi tubar shi a wannan lokacin to daraja shi ta wuce kafin yayi zunubin daraja har an shi tuba sai dai ba ta aka rika yin zunubin ba amma sadda aka zame to mutum ya taubatan nasuha ya ta qur'ani ma magana yace ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allah taubatan nasuha kaga daga nan ba ta kace a za yi kafira ankum sayyiatikum ai a fadin dabbaci in kuka yi tuban mai kyau sai akan kare muku duka zunubai wanda bai san yayi laifi ba za a iya tuba ta gaskiya yana daga cikin abin da zai sa ce sa wancan salatin ya zama sayyidul istighfar saboda a ciki mutum yana itirafi da yayi ba daidai ba Allahumma menene ma anta rabbi ko la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta abu'u abu'un al-i'tiraf ina i'tirafi na yi zunubi na san na yi kayi mutum na san na yi kuma ni ina ƙara yi turafi kai kuma kayi man ni'imomi wanda ba su da iyaka ga shi kana man ni'ima ni kuma ina zunubi to fakfirli kaga sai ka ce ka kai gafarta to wannan shi yasa ya zama sayyidul istighfar da za a duba cikin tariqul hijra sai ni kaga irin sharhin da ibnu qayyim ya a karkashin wannan sayyidul istighfar din zai ce sayyidul istighfar nan shi ya hada dukkan alkhairi na duniya da lahira a cikin wannan sayyidul istighfar shi yasa ake so mu yi shi da safe mu yi shi da yamma haka dunkule banda sirrorin da ke ciki aka ce kai a dunkule kada magana sai tsawo idan mutum ya faɗe shi da safe sai ya mutu a cikin wannan yinin dan aljanna ne mata alal fitra idan da yamma ne da daddare ya faɗi bai kwana bayan mutu ya kwanan kesu mata alal fitra saboda girman wannan salati kama hosu yanzu har yanzu ba su biya ba a maimaita maganar nan so dubu wani kuma yana nan gafalalle so dubu inda muna kwaikwayon abin da sahabban manzon Allah suka yi ko da ɗan kaɗan ne wala da mun tsira domin yanzu in a ce sahabin manzon Allah ne ya ji wannan maganan hadisin nan ya inganta manzon Allah ya faɗa wallahi ba zai kwana ba sai ya haddace hadisin nan duk ko wata duniya za a nemo ba zai kwana gida ba sai ya tafi neman shi sai ya tafi ba zai da yau yana zuwa gida ya ji an ce to ga wani hadisi nan amma duk garin nan ba mai shi sai mai dubuli to goben nan za ku je fitar da shi a mota tun da mota ake shiga yanzu wallahi gobe sai ka tar da shi a cikin motan za a mai duguri na tabbatar ma ko yana da komi ko in dai da abin da zai kai shi mai duguri to sai ya tafi mai duguri dan ya samo wanda ke da hadisin nan ya riko shi kuma sannan duk garin da yake kokari su hada a ran nan nan bai da sa ran zai kai gobe gare ya mutu a hanya ya an so yana dawowa da ya mutu a hanya bai kai wurin ansa ba ko an gane abin da nake nufi ku duba da makaranta wani fa daga wata daga Khurasan ne in ban manta ba ya taho wurin malami an sa hadisi ya zo ya tadda malamin bayan ya ce mai tabbas wannan hadisi yana hannuna ruwaya ta ce zai ba shi sai ce ko kuma ma bari ma in shiga cikin gida in ɗauko ma ina da shi a rubuta kawai ka rike ya ce har ya ɗaga malamin ya ce ka yi haƙuri malam ba ni na wurinka yanzu in ji shi daga wurinka da kai tsaye bayan ka gama bani sai kuma ka shiga ciki ka ɗauko min na cikin gidan saboda ina tsoro kada kai ka shiga cikin gidan kuma ajali ya ma baka fito ba ban an shi na wurin ka na wanda ruwaya ba ban an shi kuma wannan kitaba ba ban an sa wannan ba kalle da suke kallon rayuwa amma mu ne ma yace zai kawo ma jibi ma wannan da sati ɗaya ma sai kai ka yadda din kai ma ka ce bari nan da sati ɗaya ka shirya ka tafi ko shi ma in ka je ya ce maka ka jira nan da sati ɗaya sai ka dawo ka zauna ka ce ba komi ai sati ɗayan abun nan ne kai addu'a ka ce Allah ya kai ni ba za ka canza ba in ba za ka kai ba ba za ba za ka je ba kawai za ka ansa yanzu amma da kuɗi ne su ka ana iya zuwa gaba da nan kuma su ne za ka ce yanzu a baka yanzu har ma an zo magana ka ce in sun yamma ka hota nuna a hannunsa ko saboda su na gane amfanin su to su a ilimi ne suke wannan ilmi ne suke wannan su ba su wasa da ilmi ba su wasa da shi wanda yau za a ce ma kai malam wallahi ba mu gane ba addinin nan ba mu gane shi ba kawai abin da muke fata Allah ya sa kafin mu mutu sai mu fahimci wani abu ba mu iya fahimta abin ma to kwakwalwa ma ta burkuce amma muna karanta ulul himma malam buka ka tuna wasu ɗaliban ilimi suna wurin ilimin malam suka ce sai da suka yi kusan wata nawa ba ɗanɗana abu mai gishiri ba saboda yana cin karo da lokacin karatunsu ran nan suka shiga kasuwa za su sau kayan rubutu da kayan abin da sai suka ga kifi suka sawo da suka sawo kifi suka yi kwana nawa ba su samu daman gasa kifin nan ba saboda da sun zo in sun je makaranta sun dawo rubuce rubuce ya yi yawa ba lokaci har canji suke yi na wannan ya masu kaza wannan ya ɗebo ruwa wannan ya kaza amma duk da haka ba su samu dafa kifin nan ba suka ga kifi zai rube suka ce gaskiya in dai kuna so ku ɗanɗana gishirin nan sai dai idan mu tsomo shi haka nan cikin gishiri kowa ya gatsa ɗanye amma wannan da lokacin dafa shi saboda za mu rika tarawa an fara karatu in muka ce mu dafa auna ka gamu sannan wannan shi kuma ya daɗe bai ma samu daman ma ya je wurin da zai saya ma da kuɗin shi ma abun ya samu ya samu abun nan ba ran nan kawai ya je kusa da mai abinci ko mai mai namanta ya ce bari kawai da Allah kai man izini in wani abu guda ɗaya ya ce amma izini ya ce so nake ka bari in shaƙi ƙamshin kawai saboda dan ji nishaɗi kawai amma ba ni da lokacin tsayawa in saya in ci ban da wannan lokacin ban ni kawai in shaki kamshin in wuce rajai buk abun yana dan fitowa a bashi kawai ya tsaya shaki kamshin abincin ya ci ya isa amma bai da lokacin da zai tsaya a bashi ya ci ya zauna ya ci bai da shi bai da wannan lokacin amma bari in shaki kamshin kawai saboda na dade ban shaki kamshin miya ba auna mun ya gaba mutum ya ci ya sha ya koshi kuma ya koma ya fara complain ya fara kuka sun faga abun ba wai babu bane ga kayan abun amma lokacin da za su bata su ci ba su wannan lokacin na suwar ba eh eh eh i to kiji bai kwanta kasar to yana yana naci a babu na riba ba shekara ashirin to imamun nawawi shi ma da muslim nan da muke gani sai imamun nawawi shi akwai lokacin da sai da ya shekara biyu bai jin jikin shi bai taba kudin kwanciya ba aka tambaye ya take ya ce sai dai jingina jikin littafinsa haka sahih imam muslim shi ma haka shekara biyu gefen jikinsa bai taɓa wurin kwanciya ba yana zaune aka ce ya kake kai bacci ce in ya kama mu sosai sai mu jingina jikin littattafan da ke gabanmu wanda na tara suka yi hawa hawa kan tsora kuɗi haɓata kawai a bisa in yi jin ya isa shi ma wancan ba ana tambayan wani ba a ka'aba shi ma aka ce ya zo ka'aba ya yi wata guda kawai yana ta yana daga fa'i sa'ayi sai to ya kake bacci ya ce ya zan in zo nan in a gani Allah ya gani na bacci a nan ya ce wallahi ba zan iya ba ba ni iya baccin ne ya ce to haka kawai zaka zauna ya ce in nayi tafiya tsakanin safa da marwa kafin in kai safa sai in dan tsaya wani wuri in tsugunna in yi jim zuwa dan lokaci kaɗan ya ishe ni kawai sai in ci gaba da aiki wata guda to mun zuma kai maganar nan wani sai ce ma ba su da hankali ko ya ce tasarruf ko ya ce wane ne ko ya ce wane ne saboda sanin mu da Allah da mu da su ya bambanta nesa bambancin nisa gare nesa ba kusa ba to mu dan kwatanta ma na to shine babban abin da zaka yawa kuma aljannan da suke neman na mu ma fa ita muke nema to da ma nan muka tsaya ma a ce ma mun san su ma a bayan Allah to yanzu ma su ne zagin su ba suna ganin su ne ma ba bayan Allah ba su ne yanzu na kirki to ba shine ma mun ta hal musiba ba wani ya tsammanin ma shi ya ma wuce su yanzu shi ne ma mai kirki ba su ba to haka dai za mu yi ta tafiya gane abun ne in aka gane shi mutumin da aka iya gane wallahi mutum ya gano ya addini ne to zai koma ne ya tsit ya ce yanzu kawai sai dai irin ta Usman bin Affan ko in ka kai matsayin kai kuka kai kuka ka ce kai yanzu dai abin da nake so kawai in gano dunkulallen hanya da zai yi in bi ta nan in tsira kawai mutum daga nan ya shuru amma in magana aiki ake da yadda waɗancan suka gane Allah suka yi aiki wallahi nisan mu da su ya fi tsakanin nisan gabas da yamma saboda hanyar sai ka gama kusan inda suka biyo daban wa mallam ya da Allah duk wanda bai roƙi Allah ba tabaraka wa ta'ala ya ghadabu Allah alayhi Allah ma na fushi da shi lima ruya an abi hurairah radiyallahu anhu saboda abin da aka ruwaito daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce man lam yad'u Allah subhanahu ay ghadiba alaihi duk wanda baya roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai fushi da shi wannan da kanshi kawai guda ɗayan nan in ka kalla shi ne zaka fahimci laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ba wanda ya kama da shi shi dan adam lokacin da ka daina roƙon shi sannan ne zai soka amma in ka ci gaba da roƙon shi ko ya kuke da shi wata rana sai ya ji yana jin baya jin daɗin ka ko ya gan ka ji bai ji daɗi ba ransa saboda kullum sai ka roƙai to shi ko Allah sabanin haka shi sadda ka daina roƙon shi ne yake fushi da kai duk abin da za ka roƙa kuma kada ka ji wani abu idan ka gan shi babba a wurinka kana jin kaman kai ya fi ƙarfinka kai tunanin haka ma wurin Allah da mai neman allura da mai neman tsinken tsika tsora wannan fafire da mai neman gida da mai neman jirgin sama duk daidai suke a wurin Allah da wanda ya fada cikin rijiya ya kasa fitowa ba shi matsala ba ce da wanda sauro ke cizo ko kudin cizo a wajen neman mafita ta matsala duk dai suke a wurin Allah ba a cewa tsamo wanda ke cikin rijiya ya fi wuya akan raba wanda kudin cizo ke cizo da wannan matsalan ya fi wuya ba su duk daidai suke nama amruhu kawai idza arada shay'an an yaqula lahu ay kun fayakun ay amruhu bainal kafi wan nuni kawai idan ya so kawai abu kowane je mai zai kun shikenan magana ta kare an gama saboda haka rashin roƙon shi matsala ce was'alullaha da'iman saboda haka ku rika roƙon Allah ko da yaushe kuma in kuna roƙon shi nan ku roƙe shi khairai min khairai dunya wal akhirah daga alkhairin duniya da lahira roƙa qala ta'ala wa minhum man yaqulu daga cikin mutane akwai wanda ke cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar akwai masu cewa haka nan ya ubangiji tabaraka wata'ala muna roƙonka ka ba mu abu mai kyau a nan duniya ka ba mu abu mai kyau kuma a lahira sannan kuma ka kare mu daga azabar wuta Allah ka kare mu daga azabar wuta ba dan halin mu ba a lura da nan waqina ne ba waqinna ba a sama nunun din shadda waqina ne waqina azaban na da yawa wani za su zo su ce waqinna ba haka bane waqina azaban na ka kare mu daga azabar wuta in aka kare mutum daga wannan aka ce ula'ika lahum nasibun mimma kasabu waɗannan suna da kaso daga abin da suka aikata a nan za su samu sannan kuma a lahira ma haka wallahu shari'ul hisab Allah shine mafi gaugawan hisabi kaga ko akwai ko minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya su kawai su duniya suka sani daga cikin su akwai masu cewa rabbana atina fid dunya mu ka ba mu namu ka san a nan duniya saboda haka su waɗannan wannan fa malahum fil akhirati min khalaq to su waɗannan na to su a lahira waɗannan ba su da wani kaso a lahira ba a raba da su tunda su ta suka yi rabbana atina fid dunya su a duniya kawai suka ce a basu sun haka a lahira ba su da komi masu cewa su da su ji kunyar duniya gara su ji ta lahira za su sha mamakin haka je tan sau da haka duniya kawai suka nema sau da haka sai a basu duniyar su ran na ji wani malami yana magana yana cewa kada ka rike ma Allah wasu tafsiliyat ko na wani abun nan yace idan ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar har abun da baka yi tunani ba ma shi Allah ya san abun da ranka ma zai so nan gaba da tuntuni ma da nan gaba da yaushe da duk abin da ma baka zuciyar bata hararo ba dan zuciya wata rana ai abin da ta gani gaban ta shike damun ta ba ko to akwai abin da zai dame ka baka hararo shi ba akwai abin da zaka so shi nan gaba baka hararo shi ba duk ya shiga cikin atina fi duniya hasana a nan duniya za a baka duk abin da kake so me kake so kuɗi gida mata mai kyau wadda kake so mi kake so duk abun hawa wane ne kake so duk yana cikin dan guntun hasanar da kai kake ganin shi babba a wurin Allah dan guntu ne sannan a gama da kai nan kuma sannan kuma menene hasana a can shine a baka aljanna a baka yarda Allah a fara ma da aljanna sai a baka abin da yafi aljanna daɗi shine arriba ba shi kenan magana ta kare ba dan adam kawai abin da yake so kenan halittar nan da aka yi ma waɗannan abin take so ta samu a nan duniya ta zauna komi lafiya lau ta gani a je lahira kuma a samu komi lafiya lau in aka zauna nan komin lafiyar da aka samu a nan aka je can ba lafiya ta mantar da mutum wannan ba ɗaya musiba ta ƙare ya fito sun haka kada mutum ya ta wani wahala in baka iya kowace addu'a ba kai ta yin wannan kullum yasa za a je wajen mai aikin hajji a ce mai ko baka yi sauran addu'o'i ba kawai yi ta yin wannan in ka zo wajen multazam na ce har ma suka ce ba ma kyau ma ka zo cikin addu'o'in baka yi wannan ba ka zo multazam baka ce rabbana atina dama da ka zo wurin ita za ka yi ta faɗi ma har kafin ka wuce so da muhimmancin ta to haka kuma ko yanzu ko yaushe ne in ka riga ka samu dama kai addu'a ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana aba wannan fa da Allah da kanshi ne bada in annabi an bashi jawami'ul kalim da zai dunkule cikin ɗan kalmomi yayi magana a to wanda ya bashi jawami'ul kalim shi ya bada wannan yace a ce haka da koya bana yadda ake yi to haka babban abun nan ne to haka da mutum ya sai ya saka ki Allahumma ja'alni saburan waj'alni shakuran waj'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran amin to malam fa ya fara rufewa dan yanzu kamar yana maganan fa ya fara ban kwana wancan duk yayo maganganu yanzu ya fara juya baya ya fara gaya ma mutane saboda haka mutum ya ta addan wannan ko da yaushe yana da kyau mutum ya saba da wannan addu'a Allahumma ja'alni saburan ya Allah ka sanya ni mai hakuri mai cijewa kan al'amura waja'alni shakuran ka sanya ni mai yawan godiya waja'alni fi aini saghira sannan ka sanya ni a idanuna in rika ganin kaina ba kowa ba wa fi ayunin nasu kabira amma a idanun mutane kuma ina mai daraja kada mutum ya darajanta kan shi rika ganin shi wani abu ne alhali a wurin mutane shi ba kowa bane shi ne mummunan banna amma har a idanunka kana ganin kanka kai ba kowa ba a wurin mutane ko wani abu shine babban abu zuwa muna karanta wata rana Umar bin Al-Khattab in ba ku manta ba cikin wancan littafin Ijtima'u Juyush ko aka ce yana tafiya malam ana biye da shi baya ba a san zai waiwayo ba sai ya waiwayo kawai sai wasu suka faɗi sai koma fashe da kuka ya ce ya Allah ka sanya yadda ake ganin mu a duniyar na a lahira mun fi haka kuma ku duba fa an mashi bishara da aljanna amma yanzu da ya ga yadda mutane suke kallon shi kwarjininsa kawai ya jiyo sun faɗi sai koma sai ya fashe da kuka yace ya Allah ka sanya yadda ake ganin mu a duniyar nan mutane a lahira mun fi haka kada a zo nan ana ganin mu wani abaje lafiya kai mu wuta amma zan mu ce da ganin kawai ya samu wata dama Allahul musta'an duk girman da mutum zai samu a nan duniya aka koma a lahira ya shiga wuta shi ba wani amfani ya koma banza waɗannan musu bishara da aljanna a nan an gaya musu in aljanna ne kuma bakin da bai ƙarya shi ya gaya musu har manzo Allah cikin sahih muslim cewa ya har ya zo wucewa ma ya ga aljanna Umar da har zai shiga ya gano masa ciki ya ga abin da ke ciki ya ce amma na tunanin ba ni son in riga wani shiga cikin aljannarsa da Allah ya tare zan masa ya ce manzo Allah ai da ka shiga ka gano mai ce za ka shiga ka damu kawai kai dan aljanna ne amma ku duba yanzu ne yana kuka yana cewa Allah ya saka da yadda muke ganin kanmu a zama wurin Allah ba haka muke ba shine mummunan abu kai ta ganin kai wani abu ne wata kila wurin Allah gara kyanke so ma da kai mummunan musiba Allah ka tsare mu wa'lamu sannan bayan haka nan wa'amalu wa'lamu anna liqabuli du'a shartayn wajen karba addu'a akwai sharuɗa guda biyu waɗanda ake so mutum ya cika su wajen a karbi addu'arsa في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب idan bayina suka tambaye ka game da ni ka gaya masu ina kusa domin Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma'iyya da ake magana ta cewa Allah na kusa da bayansa ba ta hululi bace ba kuma ta wahdatul wujud bace a'a bil auni wan nasr wat tawfiq Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da bayinsa wajen taimakon su sannan ba haka nan ya ba su nasara sannan ya saita su akan abin da yake daidai wani wuri aka ce wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid wannan hablil warid din kaman wannan kusa wannan duk ma'iya ce ta ilmin Allah tabaraka wa ta'ala in wajen aun ne ya taimaki bayansa yana taimaka musu ya saita su ya dora su akan daidai ya musu muwafaka sannan wajen sani kuma yana nan tare da bayansa da ilminsa ba shiga yake jikin bayi kamar yadda yan wahadatul wujud suka ce ba ko a samu hulul a ce ya sauka wani wuri ban da wani wuri wannan aqida ce wadda take karkatatta saboda haka fa inni ujibu da'wata da'i ina karban da'i ina karban addu'an mai roko wanda duk yayi addu'a in na amsa masa da da'ani duk yayin da ya roke ni walyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun saboda haka mutane su amsa kirana abinda nake gaya musu su amsa sannan kuma su yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala la'allahum yarshudun idan suka yi haka za a shiryar da su samu mun ci haka nan saboda haka wannan shine abin da ake nema a yi kokari a hada waɗannan sharuɗan ga imani ga kuma abin nan ga roƙon ga kuma amsawa amsa kiran Allah tabaraka wa ta'ala wal yastajibu li su amsa kirana wal yu'minu bi sannan su imani da ni kuma la'allahum yarshudu idan suka yi haka shikenan na'am saboda haka fa'udu ila Allah ku koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wastajibu lahu bil amali ku amsa masa wajen aiki shine alama an amsa kenan ai aiki tukuru watatbiq da aikata abinda aka sani a aikace mun sha magana cewa abinda ake nufi da tarbiyyar nan an karanta abu ka karanta ka ganshi akan sutu na littafi to ka dauko shi ka sanya cikin zuciyarka sannan kuma a ganshi akan gabobinka kenan ka sani ka ɗauka daga littafi ka sa a zuciya kuma an ganshi a gaɓoɓinka aikace abin da ka sani nan wanda baka sani baka ce baka sani ba fa antum la ghina lakum anillah ku fa yan adam ku sani yana wasiya dai mu sani gaba daya babu wanda zai ce bai da bukata Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya ce ya kai wani kololuwar da bai da bukatar shi hawa ne mutum duk inda kake ganin ka kai matsayi gutsuran ma akai dan abin da aka baka guntu ne da duk mutanen duniya ku duba can wancan hadisin da yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da mutanen farkon ku da na ƙarshen ku wa insakum wa jin wa jinnakum da mutanen ku da aljanun ku qamu fi sa'idin wahid za a ce su tsayu a wuri ɗaya su taru gaba ɗaya duk wannan jerin da aka yi wasu taru a wuri ɗaya fasaluni sannan kowa ya roki Allah tabaraka wa ta'ala iya abin da yake so ثم أعطيت كل واحدا منكم مسألته sannan kuma duka kowa daga cikinku na bashi bukatar shi na ɗauki bukatar shi ka ɗauka ma yau bukata ka nema ta wayo ka ce a baka duk abin da in ɗan adam ya gani zai ji daɗi a baka kana so ba shi ne ƙarshe ba to da za a ƙaddara aka ce duka Allah ya ɗauki wannan ya ba kowa daga cikin bayinsa duka wannan bukatar ya ce ma za da zalika mimma indi wannan na ma na fasa zalika mimma indi ko ba za da ba ma na fasa zalika mimma indi wannan bai rage komi daga abin da nike da shi ba illa kama yan kusul mikhyatu idza udkhila fil bahr sai dai kaman yanda allura take ragewa idan aka tsoma ta a teku idan aka dauki allura aka tsoma a teku aka dangwalo wannan ruwan da ta dangwalo to idan Allah ya yi ma bayansa duk wannan rabai idan alluran nan ta rage tekun to wannan zai rage abin da Allah ke da shi da haka dan me za mu saki Allah mu koma wurin wani in ba fatan basira ba duk wanda ka sani za ka koma wurin sa ka kwalla faran ka kan shi guntu gare gutsuran mai akai an san masa ne to ga mai kayan gaba ɗaya sai ka koma wurin mai guntu wanda aka san ma shi ma a hannu wanda ba tabbas ana iya san mai a hannun ma wata rana wari gari kun dawo ɗaya ko ma ka ɗara shi ka fi shi ma shi yanzu babu kai kuma ka samu dan me za ka wallafa ranka a wani ko shi wane ne ka saki Allah tabaraka wa ta'ala babban kuskure ne wannan shine wa aina tadhhabun ina za ku to ku bar Allah ina za ku idan muka ba Allah wurin wa za mu ba wurin wanda za mu ko mun tafi ma za mu dawo ba yadda za a yi qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku fa mabukata ne ku ne mabukata zuwa ga Allah shi bai da bukatar komai wurin mu duniyan ma gaba ɗayanta da abin da ke cikin ta duka gaba ɗayanta idan aka kwatanta su da lahira kaman ka je teku ne yanzu kuma ka tsoma yatsanka abin da yatsanka ya dangwalo a duniya shine duniya a wannan teku shine duniya wanda ka baro shine lahira akwai nisba ka je teku ka dangwalo da yatsa wannan ruwan da ka dangwalo a yatsanka shine duniya wanda ka baro shine lahira haka manzo Allah ya kwatanta mana dan mu gane wai ita duniyar nan ma wace ce tuko sannan duk abin da ke cikin ta ko ya bata ma rai ko ya yi ma daɗi dole dai ɗayan biyun nan sai ta faru ko kana jin daɗi sai ka batta ko sai ta bakka ko ba ka jin daɗi sai ka batta sai ta ko kuma sai ta bakka kana iya yiwa kana cikin rashin jin daɗi kana nan in Allah ya ma tsawon rai sai wannan rashin jin daɗin ya koma kabaru kana ko kuma kana jin daɗin kana nan kana rayuwa wata rana jin daɗin ne zama kabaru kana domin duk mutumin da mutuwa ta zo mala'ikan mutuwa ya sauka gidan nan sai ya yi gurin ina ma da abin da ya ba wannan ya yi ba wani ya yi sai ya yi nadama ba wanda zai yadda ya mutu yana ganin mutuwa zai yi face sai ya yi gurin ina ma da za a ƙara mai lokaci don ya canza ayyukan da ya yi ya sake wasu in ma na alkhairi ya yi lullunka su in ko ba a yi ba min babu aula a nemi musaya saboda haka ku ne mu ne mabukata ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah tabaraka wa ta'ala shine asalin mawadaci wanda kowa ke gode mawa ko mu ba mu gode ba akwai masu godiya shi ya fara gode ma kai shi ma alhamdulillahi rabbil alamin ko kai ko kada ma kai in ya sha yuzhibkum kuma in ya ga dama sai kwashe ku daga doron duniyan nan gaba daya wa yati bi khalqin jadid ya zo da wasu halittar sababbi wanda ba irin mu ba wadda ka alfarma muke ci muna cin arziki ne ma da aka ban mu da ya ga dama sai in laifin mu ya kai in yayi fushi sai kwashe mu ya kawo wasu kuma su su mai da'a ba su saba ba wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abu bane mai wuya a wurin Allah mun sani tabbas ya fito ko kama usikum shi dai mutumin yana ƙara wasiya dai iyali ku rike kama usikum bil muhafazati ala qira'ati al-qur'an wa hifzihi kamar yadda nake maku wasiya da lalle ku rika kokari kuna rike karatun alqur'ani kullum ka samu komin karancin ayoyi na qur'ani ya zama dai yau din nan idanunka ya kalli domin shi qur'ani na sha ga mana nan da wasu malamai kamar da azumi abin nan bashin ka karanta qur'ani da ka a lokacin da ake bukata a shi yafi koko karanta da ido wasu suka ce karanta kana ganin nan domin da idon da wane ne sun yana gani har wani wurin suka ce in ba riya ma in ka rika ji kaɗan ba komi dan kunnuwan kama duk sun ji alkhairi duk ko ina gaɓoɓin ka sun ji haka za su yi ma shaida ranar kiyama to haka ka kallai ka karanta ka ɗauki ƙur'anin nan ka kallai ka karanta shi shi kan shi wannan babban abu ne inda ba dama kuma yi wanda ka rike kana tafiya ka hanya kana tafiya a wani wuri kada kai ta waƙoƙi kai ta yi ka samu dai a yi ne ka samu karanci aya ɗari ka karanta su ko ta yawa abun nan wayo ne ka samu ka karanta wannan babban abu ne aka ce ba za a ce mutum wanda ya karanta ɗari yana cikin shagalallu ba ma ka sha in kau ba kai ba akwai matsala saboda haka a yi a karanta a iya wa hibzihi da haddacewa ba shine ran nan muka faɗi nasihohin salon sheikh nasu sal munajjid ba yace abu nawa ne shida ko yace bakwai ne ma bakwai na bakwai ne yace ga sako nan wasi'a nasiha guda bakwai yace na farko ka koyi yadda ake karanta alqur'anin nan daya na biyu ka haddace shi ko ka haddace wani bangare na shi na uku ka san tafsirin ma'anoninsa na hudu kai mudarasa abin nan kai tadabburi kana lura da abin nan ɗinsa kana tadabburi daban tafa ayun an faɗa kana kai ta kallon kana abin nan ɗinsu sannan mudarasa tuhuma ulama arrasikhun ka rika karatunsa kuna maimaitawa ka rika zuwa inda ake karantawa ana tafsiri ana bayaninsa daga malamai waɗanda suke gogaggu wanda suka sani nawa kenan na faɗi biyar sannan na shida ka karantar da wasu shi ‘ya'yanka ne kowane ne a can kwanaki wani malamin cewa ya kada ka bari wani ya riga ka wajen koya ma ‘yan gidanka fatiha ko ɗanka ne ko wani abu kada ka bari wani ya ma wayo ya riga ka domin wanda ka samu ka koya mai fatiha babu wanda ya taɓa ma wani alkhairi kamar ka a duniya akan wanda ya koya ma wani fatiha ka koya ma wani fatiha ya zama na wani a wurin ka ya ji fatiha ya ka gan mu mu gwangwanaye sannan kuma bayan nan na bakwai kai aiki da abin da ka gano a wurin cikin Qur'anin nan kai aiki bakwai sun samu wannan ita ce wasiya da Sheikh Salul Munajji yayi rahimahullahu ta'ala kuma nasiha raya mai karfi sosai da za a riki saboda shine abin nan din saboda haka ayi a haddace abin nan dinsa ayi fi dhalika al-ajr was-sawab fa fi dhalika al-ajr was-sawab a cikin wannan akwai dingime mai sakamako da lada da za a samu wa na Aisha radhiyallahu anha annaha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce al-mahir bil qur'an ma'a safarati al-kiram al-barara wanda yake gogagge ya goge wajen karatun qur'ani shine mahir wanda ya iya sosai yana karanta shi yadda ya cancanta yana ba da haƙoƙin tilawa da abun nan su to wannan tare da waɗannan kiramul barara za ta da shi waɗannan bayan Allah mala'ikun nan wanda suke ambassadors wanda ake aiko su sama su zo masu darajar nan to cikin su zai rika tashi wani ma ta akai an ganshi shi ma saboda karatun suna tashi suna fir shi ma na an sun yi nan shi ma biyu in sun yi nan shi ma ya aka ka samu wannan ya ce dama ba ku karanta qur'ani bane cewa wanda suka goge a qur'ani ana tada su tare da asfaratil kiramil barara sai sa aka sani cikin su yanzu suna muna yawo tare mala'iku yana yawo tare da su wallahi ya qara'uhu ay yatata'u fihi wanda ke karantawa shi ko yana fama suna ina yana ja ana ja ya faɗi nan ya ja ya kasa faɗi a maimaita sai ya ba shi wuya wa huwa alaihi shaqqun qur'anin na ba shi wahala wata suran ma bai son karanta ta saboda in shi shiga ba a kwashewa da lafiya da ai ta gyarawa ai ta fama ai ta fama shi ko malahu ajrani itnani ko yana da lada har guda biyu ma da za a bashi za a rika bashi lada biyu biyu shi maimakon ma a filin kamar za a yi saboda ga wahala yana sha kuma bai bari ba saboda son da yake masa kauna wanda ina ne mutum zai samu hujja ya gido wanda ya iya ya goge ga nashi wanda yake cin wahala ga nashi kama usikum ya abna'i bi husni mu'asharati azwajikum kamar yadda nake maku wasiya ya ku ƴaƴana ku kyautata wa matan ku abokan zaman ku maza suna ciki mata na ciki idan matan nashi da maza da mata ne yana gaya wa matan su kyautata mu'amala wajen mazansu idan kuma su kuma maza ne ana gaya musu kyautata wa matar kowane ana umarta shi nan wurin ai wa an takuna almuwaddatu warrahma hiya shi'arikum ya zama na son juna da tausayin juna shine babban abun nan din taken zaman ku kai kana tausayin su shi yana tausayin ka idan yanzu muka zo muka yi magana ana tambayan maza to fa kai tsaye za su ce matan nan ba sa tausayin mu su ma matan haka koma sai su ce ai mazan nan ba sa tausayin mu ka rasa wane ne ba daidai ba to kowa ya abin da ya cancanta qura'ilikum ai shine jagoran abin da kuke yi kama fi qaulihi ta'ala wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta muku abokan aure da tsakaninku maza da mata ita mace miji abokin aurenta shi miji mace abokin aurenta Allah bai hada yace maza su auro dabbobi ko mata su auri dabbobi bangaren da ba nasu ba saboda haka kowa ya auri cikin jinsinsa litaskunu ilaiha saboda kowa ya samu natsuwa zuwa ga wannan abokin auren nashi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan ba haka nan Allah ya sanya kauna da rajin kai tsakaninku shi yasa ake neman so ya ce ana so wanda ke son ka sai ya ji tausayinka wanda bai son ka baya jin tausayinka shi yasa ake neman so so yana da babban muhimmanci kuma shi aka fara kawowa ba a ce rahmatan mawaddatan ba dan a nuna sai da son ne ake jin tausayi in ba so ba za ba wanda bai son ka bai jin tausayinka duk abin da zai same ka ma ba ruwan shi to da haka abun nan ne inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun da wannan abubuwa fa akwai abubuwan lura akwai abubuwan wa'azi amma ba kowa ke gane su ba sai masu tunani wa inna rasulana sallallahu alaihi wa sallam lahu alqudwatu alhasana lana annabi shine babban abun koyin mu a komi ma fi hada al'amri ga wannan al'amari وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أرويت لك عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ياتي خيركم خيركم لأهلي ما في الخير كشيني وندي في الخير وجن كالنسا أنا كوتا تامس يندي تنتنتا وأنا خيركم لأهلي يتنيكو نيني دن بيكو الخير وجن كالينا ويجب على سائر شباب المسلمين hakanan kuma ya zama dole akan matasa daga cikin matasan musulmi an yi tamassalu al'awamira nasih al'awamira an yi tamassalu li awamirin nasih al'amin wato su rika bin umarnin mai nasihan nan wanda yake amintacce shine annabi sallallahu alaihi wa sallam lalle matasa su bi umarnin manzon Allah in azamu ala takmilati dinihim bi shuru'i fi zawaji idan dai suna son su kammala bangaren addinin su to su gaugawa su fara yin aure saboda haka sai sa matasa ba daidai bane matasa su samu daman da za su rika yin aure a ce a hana su ko mazan ne ko matan ne saboda wasu dalilai sannan nake gaya muku cewa wata ta zo ta samu wanda za ta aura babanta ya dinga hana ta ya dinga hana ta har ta kai shekarun da ba za ta yi aure ba ta ga za ta mutu haka nan malam daga nan sai ta zo ya zo asibiti za ta mutu sai ta ce matso kusa da ni zan yi addu'a ya matso ta ce yadda ka hana ni jin daɗin nima in yi aure in ga zuri'a ta kai ma kada Allah ya baka aljanna ka ji daɗin aljanna shi kuma yace amin bai san me take ta ba tana magana da murya ƙasa ƙasa bai sai ji sai bayan da ta gama so uku yana cewa amin sannan ta ce ka san ko na roƙa ta ce ban sani ba ta ce ga abin da na roƙa yadda ka hana ni yin aure ni ma Allah ya azurta ni in ga zuri'a ta in ji daɗi yau har zan mutu zan koma wurin Allah haka ya ce kai ma Allah ya hana ka aljanna kuma ka ce amin kuma ta juya baya kafin a sasanta ta mutu ya ce wannan magana ba zai manta ta ba to da yawa nan maza za su rika kawo kukan matasa mutum yana da yana da kuɗinsa zai iya yin aure ko zai iya yin wani abu sai baban shi ce ina ni da shekara nawa ne aure kake tsammani saboda haka lokaci bai yi ba kuma ka kwashi dan jarin naka kai aure yanzu kai dan ya za a yi sai ya hana ko kuma ya ce masa to yanzu in ka tashi ina za ka sa ta matan ina za ka sa ta har ga dai nan gidan ba wuri ni kuma ban yi gadon ƴaƴana su kama haya ba saboda haka ba za ka zauna gidan haya ba duk gidan mu duk cikin dan zuri'an mu ba wanda ya taba zama gidan haya saboda kai ma ba za ka zauna gidan haya ba dole in ma kana so kai aure to ka samu ko dan tube dinus ne ka gina naka kai ko sun kwantan ne in ka zo ka ce man yau ga gidanka muka je na gani to na halatta ma kai aure amma yanzu a wannan shari'a ce ko ya ce zai je maka ga kuɗin shi zai iya biyan maka ya je ce a ka bari shekara ka duka na wai saurin mai kuke ne matasan wannan zamani da gaugawa kuke ni shekara ta nawa ma har yanzu kuma ban ma je ba sun haka kai saurin me kake ka sani ko Allah ya kan fito ma shekarun da yawa kuma ka san ya arzikinka makka sai ka kai wani ma me na sauri ka kwashi dan jarin naka je haji sai ya hana in ma da gida ka ce zaka gina ko ka sai mota ta na yadda amma waɗannan da ka kawo ka ne na gaugawa saboda wancan to ga gabubuwa nan to wannan fanke fanke so zaka bai san komai ba ayi wannan bishiro fi zawji وذلك باختيار المتعلقة والمتبصرة شين والمسلمة المؤمنة الواقفة على حدود الله wannan shine wannan zaka samu ka samu wadda take muta'aqqila ne ko biktiyar muta'aqqila ka samu wadda take mai cikakken hankali tana da tunani almutawal mutabassira wadda tana lura da abubuwa wal muslima al mu'mina wato ka samu musulman ma kuma mumina al waqifa yanzu misali dazu kuma muna sallah wata rana kana sallah sai ka ga wani tunanin sai ya zo ma sai kawai da muke sallah nan ai ina jin nan wajejen ne mu'allim ya tsaya ban sani ba ko nan wajen ya tsaya ko da na ji yayi magana sai na tuno na ce o yaron nan fa yanzu ba wanda ke kawai faga dan wannan addinin fa yayi da ya taso ya zama ma musulmai ne kawai ya san cewa shi ma musulmi ne kawai da haka yanzu a yi sallah shi ma kawai ya zo ya tayi sai kawai tunani ya zama na ce ni dai a fahimta ka ba gangancin da ya kai kana musulmi ka aurar da ba musulma ba domin ita ma in ta tashi fa inda take so nan za ta riƙa kai shi ko ba ka bane to kuma ta fi ka zama da ɗan duk sadda ta tashi ƙawayenta ka san dai ba musulmai bane danginta ba musulmai ba in ta tashi ziyartar su su can take ziyartar su ta kai shi coci ma da aka yi kika zo da shi ta ce a to ba dana bane in ba ka son su me yasa ka auro ta haka za ta ce so za ka wai kuma mutum ya ce wai yana addini shi yasa ni na sha gaya muku cewa duk musulmin da zaka ga ya tashi ya je ya auro wanda ba musulma ba wallahi addinin musulunci ba shine gaban shi da yana da damuwa kishin nan nashi ba zai bari yayi wannan gangancin ba a ce maka an zo da makiyin manzon Allah kuna zama daki daya kai kana son manzon Allah ita kuma ba ta son manzon Allah zagin manzon Allah ma take Qur'anin nan da muke girmamawa ita tana iya jifa da shi ma ko a ɗakin ka je ka aje shi ita za ta zo ta gyara ɗakin ta ɗaukar Qur'anin ta daduma ita gana ma ta jefar da shi ta na to a shi ne dama eh eh to kaji to ya dai ya zai ma auren yanzu mala izobi ka ji ba to yanzu kai kana kallon irin waɗannan za a zo ba wanda ya fi kowa tsanani a garin kai sai kai ba mu tunanin waɗannan abubuwan nan to yanzu ka duba nan ta ka auro muslima Allah ya ji kan sheik wannan ya sunan shi malam hasan mai malam akramin manta sunan shi dike sosai sheik alhasan na josin nan na yawwa sheik sai da Allah ji kansa Allah ya gafarta masa na ji shi wata rana yana fatawa da aka zo kan wannan maganan cewa a wuri wadda ba abun nan bai ce amma dai ni in ina da daman da zan gaya wa mutum kada yi ya ce wallahi ba zan yadda wanda yake musulmi a wuri wadda ba musulma ba ya ce saboda suna da aboki ya tashi alaramma ne ma ya je tashi ya auro ya ce ai qur'ani ya ba shi dama ta ai wannan ta zo ma nan sassan haifi 'ya'ya maza ina jin guda shida ya ce in ban manta adadin ba ya ce daga baya ya zo ya mutu ya ce wallahi yaran nan duk sun haddace ƙur'ani amma yau kiristoci ne mun rufe yadda zamu ya ce to muna ganin fitina mu bari ya ce shi inda zai gaya mutum kada yi to ba zai ya bari ya ce ai ga dalili ba a bar shi a ce gashi nan mun ji abu ne amma kai dai kada kai to kuma ku duba Umar dan Khattab da sa'ad bin abi waqqas ya tafi can yaje ya samu wata shi yana fa gwamna yana kaza yace labari ya zo man cewa ka auri kiris yace eh ai an halatta mana muna iya yace ko kowa zai yi amma kai ban da kai saboda haka in takarda ta ta iso ma yanzu tana zuwa ka sake ta fauran kuma da aka kama takardar bai sai ai shi ma sahabi ne ni ma sahabi kuma na gani da kai ce sam'an wa ba'a li amiril mu'minin nan ta kai waje da ita shi kana so ne su rika daukan sirrin musulmai su za kaiwa kuma bayan haka nan mu zo nan gaba ana cewa ga jikokin mu can gidan kagirai saboda ne duk cikin larab duk cikin waɗannan suke musulmi ka rasa wanda zaka aura babu sai can wani zaka ga yazo ya kawo ta ya ce ai zai aura iyayen ki sun hana ya ce wai amma shi kuma wallahi shi yanzu a duniyar nan ba wanda yake so dan tun suna makaranta sun fahimci juna fahimtar junan nan in ba sa ba zina suka yi tai shine suka fahimci juna ya ga yanzu ba wanda kamar ta ba wanda fahimtar juna ƙarya ne kawai mu neman abun yake da wayo ƙarya ne to yanzu nan ka duba muslima muta'aqqila mutabassira ana so ka fahimci yasa ake baka dama in kana ne ku rika magana da macen zaka ji wadda take mai kwakwalwa tun daga maganganun ta zaka rika gane basira gare ta mai kwakwalwa ce wannan ana sa rai in aka hada wannan alaka da ita ma za a samu wani abu ko mutuwa kai ka batta da da ko diya in Allah yadda sai ta mulmula dan nan ya zama mai amfani gare ka bayan baka rayu saboda za ta koyar da shi ta tarbiyyantar da shi ta nuna mai mahimmancin ka ta nuna mai yadda zai riƙe ma ta amma ka je ka ɗauko wani gwangwani wata bututu wal muslima al mu'mina kaji musulma mu'mina al waqifa ala hududillah wanda take tsayawa akan dokokin Allah wal mu'tamira bi awamirihi kun gani to wannan kan yanzu ai abin da wuya ko mai bin umarnonin Allah hatta yas'adu fi hayatiki fi hayatihim da yadda za su rabauta a rayuwarsu wa yafuzu fi akhiratihim da wannan haka samu wannan kai ka nemo ita ma ta nemo da wannan za ku rabauta a duniya za ku rabauta a lahira wa na bi hurairah radiyallahu anhu an samu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace tunkahul mar'a li arba ana auren mace saboda abubuwa guda hudu limaliha shine wannan dukiya in kudi kake so wali hasariha da kuma dangantakar ta yar gidan suwa na ce ko matsayi kaza wali jamaliha sannan saboda kyau shi kuma wali diniha sannan kuma ana auren ta saboda addini sai ce fasfar bi zati dini ta riba yadaka kai ka ribaci mabuciya addini wannan ta riba yadaka an fassaro shi da manoni wasu suka ce ko hannunka zai albarka wasu suka ce a'a in kau baka samu wannan baka samu wata hannunka zai kasa za ka ci wahala wasu suka ce ga su dai sai gobe mu jimanonin dan naga sun ban lokaci mu tsaya nan wa ma'anahu na wannan ko ko mu koma kan shi ma din tun kalmara dan abin ya tashi gobe daidai sun ma da takarda tun azu na su lokaci sun mutule ka abin ba ta iya ba sosai na na ko mu za mu dawo ranar to da na yale su mai mun ga mun ga su koma sosai ko yale su ban ji Allah ya ba mu dace dare ai da mu dai da sauran amma fa ya kusa zama saura kaɗan in mun gama karatu sai sai misalin littafin yadda za a yi misalin wasiya na nattari yara to masu bi ne sai su ce wai ana in aka dade aka wuce a rai sai ta sauka wai data data ko mutum da data zai aikin banza ne bai sai wuce awa daya bi sai na ta yi سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن تراض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين